إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار وبعد فيا أيها المسلمون أهنئكم بإيد الأضحى المبارك وأهنئ الحجيج في رحاب مكة الكريمة بوقوفهم بعرفة وقضائهم من تفسهم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال وأن يعيد الحجاج إلى ديارهم سالمين غانمين مقبولين عند الله إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها المؤمنون إن من آيات الله الباهرة ما ذكره في كتابه في مواضع عديدة من ذلك قوله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وقال تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور أيها المؤمنون الله أرحم بعباده من أنفسهم بأنفسهم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ولا عجب فإن الماء أصل الحياة وأساسها وهو ضرورة من ضروريات البشرية بل الخلق جميعا قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وقال تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وقال تعالى وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فاعتبروا عباد الله بتلك النعم واعرفوا قدر مسديها أيها المؤمنون إن هذا المطر وهذا الغيث لا يأتي به إلا الله قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فما نزلت قطرة من السماء إلا بأمره سبحانه وتعالى فالمطر يأتي به الله ولا يأتي به سواه فاشكروه سبحانه وتعالى على ما أنعم عليكم ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل مطروا ليلا فصلى بهم الفجر صلى الله عليه وآله وسلم فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أي بسبب الموسم الفلاني أو النجم الفلاني فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب أيها المؤمنون إن من آداب ذلك أولا أن يسأل الله أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيما نزل من الأمطار فليس السنة ألا تمطروا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافئا أي مطر يحصل به نفع وخير ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بعد نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته ثانيا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر حثر عن ثوبه أي كشف عن بعض بدنه ليصيبه المطر ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه إما عن يده أو عن أسفل ثوبه أو غير ذلك بإزالة إمامته ونحو ذلك أي عن بعض لباسه ليصيبه ما نزل من السماء حتى أصاب من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت ذلك قال لأنه حديث عهد بربه أي حديث أمر بأمر الله فهو حادث الخلق جديد الإيجاد فكان حادث العهد قريب العهد بأمر الله عز وجل الذي خلقه وكونه فكان ذلك من السنن المشروعة عند نزول المطر أن يحصل الإنسان عن ثوبه ليصيبه بعض ما نزل من السماء طلبا للخير وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حديث عهد بربه ثالثا ومن آداب نزول المطر الدعاء عند نزول المطر فإنه من مواطن استجابة الدعاء فالجأ إلى الله تبارك وتعالى واسأله من خير الدنيا والآخرة قائلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ثنتان ما تردان الدعاء عند النداء أي يعني بين الأذان والإقامة وتحت المطر وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين إمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ila yawmiddin bayan haka ya 'yan uwa ina mana murna da barka da wucewar sallar idi ibadodin da muka yi a goman harko na watan zulhijja da ibadodin da muka yi a cikin ayyamut tashrik muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadodin sannan muna addu'a da farin ciki ga 'yan uwan musulmi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ikon sarki farali ya ba su damar tsayuwa a arfa a wannan shekara da gabatar da ayyuka waɗanda ake gabatarwa cikin ayyukan aikin haji muna roƙo Allah ya karɓi ibadodinsu baki ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya maida su cikin iyalansu zami lafiya tare da dacewa da rahamar Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya ƙara inganta mana su Allah ya ƙara masa lafiya ya ƴan uwa mummunai yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala abinda Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin littafin shi mai girma wanda wurare sun fa a kilga na daga cikin wuraren Allah yake cewa Allahu alladhi yursilur riyah Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake aiko iska wanda idan Allah ya turo wannan iska fatuthiru sahaban wannan iska sai ya zamanto wani gizagizai sai ya zamanto wani gajimare fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha sai Allah ya shimfida wannan gajimare ko Allah ya shimfiɗa wannan gizagizai a sama kaifa ya sha'u irin yadda Ubangiji ya ga dama idan gajimare ko ainihin girgije ya zo da ruwan sama Allah yana shimfiɗa shi a duniya yadda ya ga dama wani ya zo da iska wani ya zo ba iska wani ya zo da ƙarfi wani ya zo tsakatsaki wani ya zo ba ƙarfi wani ya zo da ƙanƙaru wani ɗan haka iskan zai tasowa ya biyo sha ya shuɗe ba tare da ya saukar da mamakon ruwa ba wannan duka damar shi ce ubangiji subhanahu wata'ala da ya ga dama sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa yaj'aluhu kisafan wannan gajimare da wannan gizagizai da wannan mamako na ruwa da Allah subhanahu wata'ala zai saukar sai Allah subhanahu wata'ala ya daddatsa shi wani wurin ga iya gangar da Allah zai kwarara musu wanga wurin ga iya gangar da Allah zai kwarara musu wanga adadin garin idan an sabkar da ruwa ga kalar gangar da Allah zai zai kaddara cewa mu yi amfani da ita a iya shirkan mu iya ganga kaza ita ce wadda Allah yake cewa fasalakahu yanabi a fil ard sai Allah ya sa ta a cikin wasu bututu a su wasu tuyuka a ƙasa waɗanda su ne Allah zai ajiye mu tsawon shekara muna sha wannan duka damar shi ce ubangiji subhanahu wataala wa yaj'aluhu kisafan Allah shi ke daddatsar wanda ya saukar fataral wadqa yakhruju min khilali Allah yace idan haka ya faru sai kaga alwadq shine alma ruwa mamakon ruwa yakhruju min khilalihi suna fitowa daga ainihin gizagizai fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadi wadanda Allah ya kaddara cewa ruwan nan su sabka a garin su Allah subhanahu wata'ala yace sai ka gansu izahum yastabshirun sai ka gansu suna cikin farin ciki ka gansu suna cikin mulmushi ka ganshi ana cikin murna alhamdulillah ruwa ya sauka wa in kanu min qabli an yunazzala alai Allah ya ce ko da yake da kaman a saukar da ruwan a kansu min qablihi la mublisin gabanin a saukar da ruwa har mutane sun yanke tsammani game da rahamar Allah kamar ba jiye jiye bane ba har al'ummar musulmi a wannan ƙasa ta mu hankalin mu ya tashi har an fara sanar da malamai da limaman juma'a yi ta'adda Allah ya kawo ruwa babu ruwa ga ruwan Allah ya koro amma ɗan adam mai ya gane hali kuma mun fara kuka ruwa sun yi yawa ya kamata ruwa su tsaya haka a jiya jiyan gani ya ƴan uwa muke yi ta'adda a saman mumbarurrukan mu duk malamai suna yi ta yi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kawo mana da damuna mai albarka Allah ya kawo ruwa ana yi ta kuka manoma wasu sun yi shibka wasu sun yi bizine suna tunanin ka hatsinsu ko abinci maka su ta lalace a ƙasa ga ruwa Allah ya kawo amma ina kuma ɗan adam ya koma da raki sai Allah ya ce fanzur ila athari rahmatillah ku duba ku gani zuwa ga alamomin rahamar Allah ku duba ku gani zuwa ga alama ta albarkatun ubangiji subhanahu wataala wanda Allah subhanahu wataala kaifa yuhyil arda ba'da mautiha ya yake rayar da ƙasa bayan ta mutu a wata uku hudu biyar da suka huce wannan ƙasa ba ita ce kake gani a haka ba ga yau Allah ya rayar da ita ta fitar da tsirrai ta sha ruwa har ta amayo ko ina kani ba ga yanan tsanwa ne shar abin ƙayi abin sha'awa Allah subhanahu wata'ala ya ce inna zalika la muhyil mauta wanda ya hakan shine wanda zai rayar da ku bayan kun mutu shine Allah yadda jiya wata biyu uku da suka huce ba haka ƙasa take ba ta bushe ta kekashe Allah ya rayar da ita yasa ta ta zamanto ga ta nan danya yasa ta ga ta nan tsirrai ko ina to haka kuma ummun muta Allah subhanahu wata'ala zai rayar da mu Allah ya ce wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shi mai iko ne bisa ga komai haka Allah yake cewa wallahu alladhi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit Allah ya ce waɗannan ruwa Musa Allah sai mu saukar da su ma makon ruwa akan ƙasar da ta mutu ta kekashi ta bushe ba ruwa fa ahyayna bihi fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha Allah ya ce sai mu rayar da waɗannan ruwa ƙasa bayan ta mutu ta kekashe Allah ya ce kadhalikan nushur wallahi haka ne Allah zai tayar da ku bayan kun mutu ya ƴan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tausayin bayan shi fiye da yadda suke tausayin kansu da karan kansu. Tausayin da muke ma kanmu, Allah ya yi mu tausayin kanmu gare mu. Ya ‘yan uwa musulmi, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai sabkar da mamakon ruwa bayan lokacin da mutane suka yanke tsammani daga sabkar ruwa suka yanke tsammani daga zuwan hadari sai Allah ya sabkar da rahama Allah subhanahu wa ta'ala shi mai iko ne a bisa komi mu sani cewa ruwa ginshiki ne na rayuwa ruwa tubali ne na rayuwa wannan ruwan sama kadai da Allah ya rike su ya ƴan uwa bayan da za a samu halitta da za ta iya rayuwa a bisa doron ƙasa ka iya ka ce idan ba a yi ruwan sama ba ai akwai ruwan ƙasa ruwan rijiya ruwan kaza waɗannan ruwan duka daga sama ne Allah yake saukar da su sai ya adana masu iya tsawon shekara ɗaya abin da za ka sha idan Allah bai saukar da ruwa ba ba abin da za a iya rayuwa a bisa doron ƙasa don haka ya 'yan uwa ruwa lalura ce ta rayuwar ɗan adam baki ɗaya kai ba ɗan adam ba ruwa lalura ce ta ainihin rayuwa halittu baki ɗaya shi yasa Allah ya ce waje alna min alma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun duk wani abu mai lumfashi Allah ya sa rayuwa ya ta yi ta'alluki da ruwa ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa anzala Allahu minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha waɗannan sune ruwan da muke amfani da su yake cewa kuma wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum don haka ya 'yan uwa mu yi tintini mu lura da wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya mamu mu san girman kudurar wanda ya sabka mana da waɗannan ruwa har muke amfani da su ba wanda ya isa ya sabkar da ruwa sai Allah ba wanda isa ya ɓaɓɓagar da ruwa sai Allah shi yasa yana daga cikin abubuwa guda biyar waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya bar ma kan shi ba mai tarayya da shi inna Allah indahu ilmu sa'a daya wa yunazzilu al-ghais biyu wa ya'lamu ma fil arham uku wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada hudu wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar Allah ya ce wa yunazzilu al-ghais Allah shi ke saukar da ruwan sama ba wanda isa ya ɓaɓɓagar da ruwan sama malaman meteo ko malaman kaza su aikinsu sunan ya hasashe hasashen nasu yana iya ba da daidai yana iya ba da ba daidai ba duk da cewa daidai ɗinsu ya fi kuskuren su yawa in suka yi hasashen amma wannan wani ilimi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da su amma idan aka saukar da ruwan ba su isa ce mamu adadin ganga nawa za ta sauka ba waɗannan ruwa idan aka sauka da su adadin ganga nawa ne za mu amfani da su a yanzu adadin ganga nawa ne za a ɓoye mama a ƙasa wannan ba wanda ya isa ya san haka sai ubangiji subhanahu wata'ala don haka ya ƴan uwa mu ma Allah subhanahu wata'ala godiya akan wannan ni'ima da Allah ya mana ni'imar ruwan sama ni'ima ce da Allah subhanahu wata'ala ya mana wanda ya kamata mu ma ubangiji subhanahu wata'ala godiya hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga zaid ibn khalid yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da sahabban ya sallar asubahi a lokacin da aka yi sulhu hudaybiya a wannan wuri da ake cema al-hudaybiya bayan ruwa sun sabka kenan an sabkar da ruwa da daddare kamin sallar asuba ruwa sai suka dauke annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar asuba tare da sahabbai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu bayan an gama sallar asuba sai juye kalle sai ya ce musu hal tadruna ma da qala rabbukum wai shin kun san me Allah ku ya faɗa sahabai suka ce Allah da manzo Allah su ne mafi sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun waɗannan ruwa da aka gabata a jiya da daddare a yau mun wayi sahiya in ji Allah bayina daga cikinsu akwai masu imani da ni akwai masu kafirce mani haka mu ma jiya da daddare an gabatar mana da ruwa mun waye gari akwai masu mun imani da Allah akwai masu kafirce ma Allah masu butulce ma Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi amma wanda yace an mana ruwan sama saboda falalar Allah da rahamar Allah fa zalika mu'minun bi Allah yace wannan yayi imani da ni ya gaskata ni wa kafirun bil kaukabi ya kaurace ma ainihin abinda ake amfani da shi ko ya kafirce ma abin da ake faɗi na ilimin taurari sai Allah ya ce wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza amma wanda ya ce amma murwa saboda ainihin tauraro kaza dama idan tauraro kaza ya sauko ƙasa tauraro kaza ya dage sama to za a ruwa idan tauraro kaza ya bace babu ruwa to inda kun ga tauraro kaza akwai ruwa Allah ya ce fa zalika kafirun bi wannan shine wanda ya kafirce mani mu'minun bil kawkabi wanda ya imani da taurari don haka ya ‘yan uwa idan an sabkar da ruwan sama za mu ji gindar da al'amarin ne ga Allah Allah ya mana ruwa saboda rahamash Allah ya mana ruwa saboda falalash ba wanda ya isa ya mana ruwa sai Allah ba wanda ya isa ya sauka mana da ruwa sai Allah to kai mummuni ka danganta al'amuranka ga Allah ya ‘yan uwa musulmi akwai ladubba da ake bukata lokacin sabkar ruwa kowane musulmi ya ladabtu da su abu na farko lokacin da ruwa suke sabka din mu roƙi Allah subhanahu wataala Allah ya sa albarka cikin sabkar ruwa din Allah yana iya sauka mana da ruwa amma su zame mana annoba Allah yana iya sauka mana da ruwa amma ya hana ƙasar ta yi amfani da ruwan ko bayan ƙasa ta yi amfani da ruwan Allah ya hana albarkar tsirrai shi yasa idan Allah ya saukar da ruwa sai mu roki Allah subhanahu wataala Allah ya sa ainihin waɗannan ruwa su zama masu albarka kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa ba wai Allah ya kama al'umma da fari ba shine a ƙi masu ruwan sama a'a Allah yana iya ta saukan maku da mamako na ruwa amma Allah ya sa ruwan ba su da albarka ga ruwa ana yi amma kuma tsirrai sun kiya ga ruwa ana yi amma kuma abinci farashi sai hawa yake wannan duka dan ba a nemi albarka ba amma idan aka roki Allah subhanahu wataala idan ruwa suka sauka sai mu roki Allah subhanahu wataala albarka sai Allah subhanahu wataala ya sa albarka ta tabbata shi yasa ya tabbata a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ummuna Aisha take cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ruwa hadari ya taso ana ruwa sai annabi ya ce Allahumma sayyib sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah muna roƙonka ka sa waɗannan ruwa su zamanto masu amfani ka sa su zamanto masu albarka wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da hadari ya gangamo sai mu yi ta Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an bayan an gama ruwa kuma addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi shine mu ma sai mu sai mu ce mutirna bi fadlillahi wa rahmati mutirna bi fadlillahi an mana ruwa da falalar Allah wa rahmatihi an sabka mana da ruwa da rahamar Allah wannan shine sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba irin yadda wasu maran kan gado cikin mu ba mara hankalin cikin mu ba ruwa na tasowa a sama kowa ya dora saman salula kowa ya dora saman staci masha Allah ruwa maradi masha Allah kaza wannan mai dan imani kenan wani ana sabkar da ruwa ya sabkar da gizagizai lema ta maradi ta sha lema gari kaza wannan duk ya saba makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maradi da ta sha lema wa ya kwararan mata lemar Allah ba ma raɗin ya kamata kama godiya ba kama Allahn godiya wanda ya sauka ma da ruwan sama ya kamata wannan shine ya kamata mi idan ma za ni ɗora saman wayata ana ruwa a maraɗi ina da wani ɗan uwa yana wani gari yana son ina sai ya gano ana ruwa maraɗi sai ka yi sunna ka ce Allahumma sayyiban nafi'an sai ka kawo alamar gizagizai ɗan ana ruwa ka yi sunna in an gama ruwa ne sai ka ce mutirna bi fadlillahi wa rahmati sai ka kawo gashi mara ɗin kalika amma sai ka ga samari ba haka ake ba wani sai ka ga ya hito yana box ga yanan yana ihu wani yana rawa wani yana ihu wai maimakon amma Allah godiya a abitirci za a ma Allah subhanahu wataala wannan ya saba ma ainihin karantarwa wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu dole mu farga mu gyara sannan abu nabi ya ƴan uwa idan ruwa sun sabka an so mutum ya dan dage jikinya ko da hannunka ne ko kanka ko wani wuri ka dan bari ruwa su dan dake ka wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka samu albarka waɗannan ruwan sama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yanda Anas yake cewa mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka sabkar da ruwan sama ana sabkar da ruwan sama fa hasara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam saubahu kawai annabi sai ya dan dage tufafin da ke gariya ko dai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dan hiddo hannun shi ko dai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dan daga tufafin ya daga ƙasa ko ya jara rawanin shi abinda dai ake nihi annabi ya jayi tufafin ya wani abu na daga ruwan sama ya doki jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana eh idan ana ruwa ko da kana cikin daki ko ta hanyar taga ko ka hito ka zara hannunka haka ruwa su dan bugi hannunka ko kafarka ko ka zara kanka wannan dai sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an so ka bari ainihin ruwa ya dan taba ka ba wai ka shiga yadda za su da kakka kana fama da ciwon asim ko wani abu ya tashi a'a in ruwan ne su dan taba ka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka inji Anas ibn Malik yace har ruwa suka daki ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ce lima sana'ata zalik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kai haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace li annahu hadith ahdin bi rabbih malamai suka ce abinda manzo Allah sallallahu alaihi yake ni kamar wani sabon al'amari ne daga cikin al'amuran ubangiji subhanahu wataala wanda Allah subhanahu wataala ya zartar da shi wanda a duk shekara shekara ba kullum bane ruwa ke sabka sai wannan daidai iya wannan lokaci na ruwa to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka shi yasa malamai suka ce yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ruwan sama sun sauka ko ruwan sama na sauka ka dan yi wani abu ruwa su dan taba jikinka kaɗan ta yadda ka samu albarka kuma ka yi koyi da manza Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ƴan uwa musulmi yana daga cikin ladubba da ake bukata wajen sabkar ruwa idan ana sabkar ruwa mutum ya roki Allah subhanahu wataala bukatun shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna lokacin da ruwa ke sauka lokaci ne na karɓar addu'a to sai bawa yi amfani da wannan dama ana saukar da ruwa kai kuma sai ka yi amfani da wannan dama wajen roƙon ubangiji subhanahu wataala alkhairan duniya da alkhairan lahira musamman addu'a wadda za ta game ma ko komi irin su rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wannan addu'a tana da muhimmanci da sauran bukatun da kake da su na bukatunka na duniya da bukatunka na lahira amma duk abin da zamu roƙa ya ƴan uwa mu gabatar da lahira akan duniya domin duniyar nan duka ba komi bace ba mun shiga kuda balanta na roman kuda duk abin da zamu samu na daudar duniyar nan ya ƴan uwa zamu mutu mu bar shi rayuwar lahira ita ce rayuwa ta dindindin mu yi amfani da wannan dama mu roƙi Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fintani ma turaddani addu'a guda biyu Allah baya mayar da su idan an yi sai ya ce addu'a ta farko inda nida'i addu'a da ake yi bayan kiran sallah bayan an gama kiran sallah kama a tayar da iqama addu'a a wannan tazara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a karbabba ce sai annabi ya ce wa tahatal matsari da kuma lokacin da ruwa ke sauka ana saukar da ruwa sai ka nace kayi arwalla kayi raka'a biyu ka roki Allah subhanahu wataala a cikin sujjadarka inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin sujada shi ma lokaci ne na karɓar addu'a ya ce fashtahidu fihi du'a ku nace da addu'a fa qaminun an yusajaba lakum ya dace ne Allah ya karɓa addu'a ku sai mu yi ta roƙa Allah subhanahu wataala bukatunmu wannan ya ƴan uwa kaɗan ne daga cikin ladubba da ake bukata gare mu mu musulmi ya zamanto muna yin su ba kawai ruwa suna zuwa su sabka ba shashin wuce mu ba tare mun ɗauki izina ba mun ɗauki darussa wadda addinin musulunci ya mamu bayani ba mu gushe ba har yanzu muna bayani kan ladubba na sabkar ruwan sama muna roƙo Allah subhanahu wataala biya mana bukatunmu na alkhairi makarantar yan tsanwaye tana ƙara sanar da iyayen yare cewa waɗanda suka riga suka rubuta ƴaƴansu kan cewa ainihin gobe za a koma karatu waɗanda kuma ba su riga suka rubuta ƴaƴansu ba kenan ƙofofi buɗe suke dukkan ɓangarorin guda uku ko wurarenta guda uku wanda yake sawa'un wanda ke nan 'yar kasuwa wanda ita ce ita ce ainihin cibiya ko wanda yake ke ainihin zarya a biyo kasharuwa ko kuma wanda yake a gawan gasa haura wajen likita kasum duka waɗannan wurare guda uku ana koma karatu waɗanda suka riga suka rubuta ‘ya'yansu waɗanda ba su rubuta ba kuma akwai ɓangarori daban-daban akwai ɓangaren je kaka dawo waɗanda za su rubuta ‘ya'yansu ya zamanto waɗannan yara za su tahiya su dawo da rana da rana da yamma su koma ƙarfe uku kuma su dawo ƙarfe shidda akwai wanda kuma za yi na yini guda za ka bada kuɗin abincin yaron kai ya zamanto in ya tai tun da sahi sai bayan la'asar ya dawo akwai wanda kuma yara za su zanka kwana a can wurin in ka kai su wa yaranka sun tayi kuma wala Allah sai weekend ko kuma sai wata-wata ko lokacin da ainihin ka gani cewa yaranka su zo yana da kyau da ya yan uwa inda ga cewa muna cikin hutu yadda makarantun gwamnati an shiga hutu kai ya zama to mu bar ƴaƴan da zaman fada da zaman ainihin zuwa yawon gulbi zuwa kaza kaza mu yi kokari mu sa su abin da zai amfane su sannan kuma akwai daura da ake gabatarwa a masallaci na 'yan kasuwa wanda dan uwa malam Hamza yana sanar da ɗaliban da suka saba shiga nan daura ta har da alkur'ani cewa tsohin ɗalibai da suka yi wannan daura to kowa daga gobe karfe 8 har zuwa rana a ta yau ana buƙatar ya kawo shahada shi da aka baya bara dan a san yadda za a tantance ɗaliban kuma wata sabuwa idan an dasa muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa mu dace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil